الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 73 ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to madalla eh wato za mu tashi ne a cikin suratul ra'ad tunda jiya mun kai karshen suratul yusuf kuma za mu tashi ne insha Allah ta'ala a ayata wato uku kenan nan da ya taujuhul qira'at yake duk da yake tana yiwa sai mun dan koma baya saboda mu samu bayanin ya fito a fili bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da alif lam mim ra wanda ita kadai ce cikin alqur'ani adda haka ga alifun ga lamun ga mimun sannan ga ra'un an gane ko sauran kuma alif lam ra ne masu ra kenan kama hud kama yunus kama kuma ibrahim kama hijar mun gane ko to waɗanda harufa dai akwai maganganu da dama kansu amma zance mafi inganci shine suna nuna alqur'ani da haruffan da laraba suke magana da su ya sauka in sun ce ba mu'jiza bane su kawo irin shi shi yasa malamai suka ce da galibin surorin alkur'ani da an ambaci waɗannan harfa sai ga an kawo zancen alkur'ani ba sai ko mun fahimta ba to banda surori guda kamar hudu suratu maryam da suratul ankabut da suratul rum da kuma suratul qalam duk da yake wasu sun ce ita suratul qalam a ambaci alqur'ani tunda a ambaci alqalami kuma da alqalami ake rubuta alqur'ani wasu malamai suka ce a ƙarshen waɗannan surorin ha ita qalam waɗanda sun kace to kidan ba ambaci alqur'ani qarara ba can ƙarshen surorin a ambaci alqur'ani almuhimmu tilka ayatul kitab alramma tilka isharar tana kuma zuwa ga mu wala abdullahi tilka ayatu mina tilka to ayatul kitabi to ina suke nan ko aya guda ba a ce ba an gane ko sai in mun dauki akwai abin nan ta abu ja'far nan matsayin aya yake kuma shi yana da sakt sakta yake yi a kansu ma'ana shi baya haɗe su amma yana yin sakta ya ɗan tsaya in ƙita'ul annafas biduni ta tawakkuf ko bidan ƙita almuhimu da dibu mala abdullahi tilka ana nufin ayoyin da sun ka sabka kahin wannan sura ta sabka an gane ko tunda an ce ayatul kitab tunda duk alkur'ani an kalubalance su da shi to kuma alkur'ani wani lokaci Allah ya sufanta shi da abin da yake nesa kaga tilka na nesa na ba a ce hadhihi ba to kuma wani lokaci a ce zalikal kitabu a to kuma wani lokaci a ce inda hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam ya zamu yi da wannan a littazim to shi ko wancan hadha alqur'an shi ma littazim almuhim litta'zim inda an kai ishara qur'ani ne sai ke dan matsayin shi babu wata magana da ta kai magana Allah kun ba za a same ta ba haza kuma saboda an nuna kusa yake ga mai wa'astuwa wal qad yassarna al qur'ana lil dhikri fa hal min muddakir kusa yake dan a amfana da shi a shirya da shi ai wa'azi da shi to tilka ayatul kitabi wadannan ayoyin littafi na to wadannan ayoyi ba su ne da ayoyin qur'ani ba tunda suratul ra'd ba ita ce sura ta karshe da ta sauka ba al-idafa lit-tab'id ana nuhin ba'd ayatul kitab sai ka dauki al-idafa anwa'uha an gane ko asbabuha ka dauki ta'ifuha anwa'uha asbabuha sannan kuma da mawadi'uha fil qur'an al-karim wa asraruha al-balaghiyya wallazi unzila ilayka min rabbika al-haq abinda an ka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya walakinna aktharun nasi la yu'minun sai da mutane ba sa imani kenan wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq mubtada ya zan ma'rifa khabar ya zan ma'rifa ya zan mi ta'riful juz'aini shi ko ta'riful juz'aini me yake nufi alhasr to shi kuna alhasr ne iri na idafi ne ko haqiqi na ana rufin in an ka ce qur'ani shi kadai a gaskiya ya kuma maganganun da maganganun Allah ne kuma su ma gaskiya ne nan sai zamanto hasr ne idafi tunda at-taura ma magana Allah ce kuma gaskiya ce ba wai abin da dai an kaso kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya ba an gane ko ko kuma a duk maganganun Allah gaskiya ne amma yana iya zamantowa hasr haqiqi domin jinsin gaskiya ta Allah bayi ba za su iya yin ta ba duk da yake bayi suna da tasu gaskiya amma ta Allah babu irin ta ba sani ko mun fahimta ba yawwa walakin na aksaron nasi la yu'minun sai dai mutane ba za su yi imani ba kaji matsalar an gane ko wala abdullahi mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa a gama yawwa yani qalilan fa qalilan ma yu'minu kuma ayoyin qur'ani suna da akan haka sai ce Allahu alladhi rafa'a as-samawat Allah shine ya daukar da ginin sammai ko allazi din nan me take nufi alhasru Allah shi kadai ne wannan aiki don bai bukatar taimakon kowa bi ghairi amadin ba tare da jimshiki ba tarawunaha kuna ganin ta shin tarawunaha yana komawa ne zuwa ga amad ko shi na komawa ne ga raf'us samawat tare da amad ko ka ce Allah ya gina sama ba tare da gimshikan da kuke gani ba kina sai zaman to ga gairi amadin tarau da haƙai gine na komawa zuwa ga amad kawai ko kuma ya koma zuwa ga as-samawat kina Allah ya daukar da gidan sama babu ma wani gimshiki balanta na haƙo gani shi to ko akwai gimshikin ko babu dai Allah shi an rike da ita shi an rike da komai inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula kinan kaga Allah ne yake rike da su ko da akwai gimshikin sababi na Allah sanya shi ba don wai Allah yana da bukatar shi ba don a koya muku kuma ku yi gimshiki in kuna gini ku da kuka bukata ce sun mastawa ala al'arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshi ba a cewa Allah ya daidaita akan dokoki wannan hayaniya ce wa sakhara shamsa wal qamar Allah ne hore rana da wata kullun yajri li ajalin musamma ai kullu wahidin minhuma yajri li ajalin musamma dukkan su kowane yana tafiya ne zuwa ga ajal mala abdullahi ajal ajali musamman wanda aka sanya ma suna an gane ko to mala abdullahi wani ajali na kaga shi ajali larabci ne mala bahaushe ya ce wani ajalin shi akai eh mm eh wanda ba yawon kiyama to ina na an ka ce yawon kiyama ina na shi eh to kaddara mu da shi mujiya almuhimmu fa idza bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to yudabbiru al-amra fi'li mudari'i Allah yana tafiyar da al'amura ba al'amari guda ba zanna aljinsiya ce kaka ce Allah al'amari guda ɗaya ka juya to sauran abin da waga juya su yufassilul ayati Allah yana rarrabe ayoyi al ayatul kauniyya wa shar'iyya la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun don saboda ku game da haduwa da ubangijin ku kuyi sakankance inji malam manzauri ku yi yaqini kenan wa huwa alladhi madda al-arda mala abdullahi alladhi nabi ta kanuhi hasr Allah shi kadai ne wanda ya shimfi da kasa ba tare da taimakon kowa ba waja'ala fiha rawasiya Allah ya sanya kafaffu tabbatattu rawasiya jam'i ne na rasi rasi rasayar su shine ya tabbata wal jibala arsaha shi ko arsa kina an ƙara wawul asalin shi arsawani domin rasa asalin shi rasawayar su ne to da yace rawasiya sai ya shafe asalin shi jibalan rawasiya ne to tunda uslubi na alqur'ani galibi yana tafiya akan haka ba sai ya kawo jibal ba da kaji rawasiya ka san su ake nufi babu ma cikin alkur'ani inda ya kawo jibal ya ce rawasiya kuma sai dai kawo jibal wani wuri ya kira su autad wal jibala autada don ya nuna maka aikin su rawasiya tabbatattu ne autadan kuma matsayin gimshiki su daga kasa masu kakkari tattare ta tura ku kenan in ba dan su ba waje Allah fil ardi rawasiya an tamida bihim Allah tamida bihim ne zaka kaddara lamu to wa anharan kuma Allah shine ya sanya mi ƙoramu na ruwa wa min kulli samarati kuma daga dukkan ‘ya'yan itace ja'ala fi ha zaujai nisnaini Allah ya sanya nau'uka nan zauji tana nufin mi nau'i guda biyu an gane ko yawwa kalima ta zauji wani lokacin tana nufin mace da namiji ya an ce huma zaujun ana nufin kenan mace da namiji shi da suke ce ma kufin da faransanci ko yawwa to kaga wannan nuna abin nan cikin ƴaƴan itace ana samu ma'ana itace ana samu mi mace da namiji ba su ƴaƴan itacen ba ake nufi wa min kulli samarati ay wa min kulli ashja eh wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn to ya suke yi suna samun haihuwa su itace idan dan adam ya dauki hore kamar dabino za a dauki horen namiji a dora mamaci sai ya yi sauran kuma ta hanyar iska wa arsalnar riyaha la waqiha mun kace la waqiha ba wai as-sahaba kawai ba kamar yadda su malamai suke faɗa a hadda ma su itace sai iska dauki sinadarin namiji ya kai ma ya kai ma mace sai ta yi yaya duk jiri ijazi na alqur'ani wadannan abubuwa sai azaba ne da na bayan zo ake gano su Allahu akbar to yughshil layla an-nahar yughshil layla Allah yana asalin magana yushil naharar lailana mu yi hattara yini shi ne ake ɗauka sai a jewa a tufatar da shi da dare wa ayatul lahumul lailu shi ko naslahu minhun nahara shi ko zare shi ake yi wancan shi ko wancan tufato da shi ake yi masali ko mun fahimta ba inda ba fi'ili ne na yushi ba sai a ce ghashiyal lailun nahara mun gane ko inda kamar abin da ni to idan muka riba cikin qira'at na alqur'ani mai girma imam shu'ba wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta yughashshi laylan nahar daga ghashsha yughashshi taghshiyatan shi ko yughshi daga aghsha yughshi ighsha'an ko mu ce duka ma'anar su dai anan ko mu ce a yughshi farkon abin ne yughashshi kuma saboda abin yana maimaituwa yufidu taksir wa takrar yau da gobe jibi daga ta shi ko wanga yushi yana daukar na lokacin yin guda ko kuma yushi farkon dare kafin ya rufe gaba ɗan yuhashi an yi an ƙari ya gabe to kaji qira'at sai Allah ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutane da suke ni da suke wato tunani tunani irin tunani mai kyau ba tunanin banza ba to madalla to sannan gaba Allah subhanahu wata'ala ce wa fil ardi a cikin ƙasa qita'un akwai yankuna jam'i ne na qita'a mutajawiratun mala abdullahi daga jaro na masu masu kusantar juna masu makwabtaka da juna an gane ko to sannan kuma wajen datun akwai gonakai min a anabin na inabi galibin ƙur'ani na hudun inabi da sauran abubuwan da larabawa suka ci saboda abin da yake kusa da kai kahimi kahi fahimtar gane shi shi yasa ƙur'ani ce a falayen bu'u na ilal ibili kaifa khuliqat saboda ita ce babban abin takamarsu kuma balaguransu da kuma yaƙe-yaƙen su suna yi akan raƙumi suna yi akan mi doki to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa zar'un an gane ko nan akwai kira'o'i daban-daban imamu hafs wanda rawi ne na asim da kuma imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zammi al-basriyani sun karanta wa zar'un sai da manto atafina akan qita'un kina akwai zar'un abin noma asalin shi mazru'un ne utliqa az-zar'u wa urida bihi al-mazru' kamar da anka ce al-harf wa urida bihi al-mahruf abin noma wa nakhilun akwai kuma itacen dabino duk waɗanda cikin ƙasa ake nufin suke tunda an ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun akwai tsiro a bisa doron ƙasa wa nakhilun da kuma itacen dabino ko bishiyoyin dabino sinwanun an gane ko in an kace sinwan wanda tushen shi yake daya akwai dabino da zaka iske sanyun shi daya an gane ko amma yana da icce biyu ko uku wa ghairu sinwanin da wanda kuma rarrabe yake wanda zaka iske bishiyar dabino guda tana da matsayin ta daban akwai wanda zaka iske asalin su guda amma sun rarraba sun kai uku ko hudu ko abin da ya kama da haka shine sinwan wa ghairu sinwan an gane ko sauran qurra kuma sun karanta wa zar' wa zar'in ba sai kun bayyana ba muna gane ko wa zar'in kidan sai zaman to atafina akan mi a'nab kinan akwai jannatun min a'nabin aljanna na inabi wa zar'in da kuma gonakai na noma wa nakhilin da gonakai na dabino ba sai ko mun fahimta ba yawwa sinwanin tunda nakhilin ne sai zaman to sinwanin tunda sinwan sifa ce ta mi ta nakhil sinwanin za a karanta shi tunda sun karanta shi da kasra wanda yake tushensa guda amma ya rarraba wa gairu sinwan da wanda kuma tushen shi guda ne bai rarraba ba mun ji wannan da ke ko sai Allah subhanahu wata'ala ce yusqa bima'in wahid imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim al-kufi da imam yaqub al-basri al-hadrami sun karanta yusqa ana shayar da shi an gane ko yawwa sauran ƙurra kuma sun karanta tusqa bi ma'in wahid kuma an ce wato yusqa kina an hankalta ma ma zukira mala abdullahi kina yusqa al-mazkur bi ma'in wahid su ko sauran sun karanta tusqa bi ma'in wahid sun hankalta ma waɗannan abubuwa al-ashiya kenan kinan tusqa hadhihi al-ashiya bi ma'in wahid ana shayar da su da abu da ruwa ɗaya muna gane ko ruwa iri ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'd an gane ko nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta wa yufaddilu wa yufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul to in mun ka dauki qira'a wa yufaddilu sai ya zamanto ta hamza da kisa'i da khalaf Allah yana fifita sashen ta akan sashi fil ukul a wajen dandano da ci kenan ina fata an fahimce ni yawwa imamu nafi da imamu ibnu kasir an gane ko abin nan sun karanta fil ukul ukul ba sani ko mun fahimta ba yawwa fil ukl sun kai mami kafin sukuni sauran kuma sun karanta fil ukl to da yawan mutane wasu ya gane bambanci galibi sai wanda ya san karatu in an canza haraka wajen tsayawa ana ganewa misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل da mi kenan to gani ko kuma wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukl kaga sukuni kenan an gane ko duk da yake shi warshi yana da naql fil ukl fil ukl an gane ko sai Allah ce to wa nufaddilu muna fifitawa ko wa yufaddilu ana fifitawa sashen su akan sashe ta fuskar abin nan sai Allah ce inna fi dalika la ayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai wato abin nan akwai ayoyi ina fata an fahimci ma'ana dai akwai abin lura ga mutanen da suke da hankali hankali irin na shari'a mun gane ko to wannan kenan to wannan ba sai mun abin nan ba in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safhata 873 zaka karin bayani amma inda zamu dan kara bari mu dauki tawjihul qira'at al ashr bil qur'an za mu ga cewa da suka zo daidai wannan wurin suka kawo cewa ƙira'a ta hamza da kisa'i afwan ƙira'a ta yaqub da ibnu amir da asim yusqa bi ma'in wahid sun ka ce ta anisi an kai sauran kuma wato tusqa bi ma'in wahid to ita ƙira'a yusqa sai an kai mata istishhadi ko an kai tawjihin ta bisiyaq saboda mi ta alifin da ya zo bayanta wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul an gane ko yawwa tusqa ana shayar da ita sai bai ce wa nufaddilu ba'dahu ba sai ce wa nufaddilu ba'daha mala abdullahi ba'daha din nan kaga ya koma ta anifi kimanin sai an kai mata istishari da asiyaq wato allahiq siyakin da ya zo baya sannan kuma wani faddilu ba'daha ala ba'din nufaddilu muka ce hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa yufaddilu yana fifitawa ita qira'a ya'un sai an kai mata istishhadi an kai taujihin ta bisiyaq jerin kiran kalmomi ko jerin kalmomi ko jumloli ko ayoyi yawwa to da an ka ce yufaddilu sun ka ce ta fuskar siyasi fa innaha ghaibun sannan waƙar ja a min awwali surati bi lafzil ghaibi farkon sura tun farkon sura an fara da lafazi ne na ghaib uslubi na magana na ghaib wanda baya nan wa huwa allazi kaga maddal arda bai ce wa nahnu ba wa ja'ala fiha rawasiya bai ce wa ja'alnaha ba wa ja'alna fiha rawasiya har zuwa inda anka kawo wannan wurin sannan wa yufaddilu shi kuma an-nadhir tamka da an kai taujihin ita wannan qira'ata wa yufaddilu sun kace cikin alqur'ani akwai irin wannan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq a cikin suratul nahl kaga wallahu faddala kuma an ce wa yufaddilu ay wa yufaddilu Allah sai dai nan ya zama to fi'ili mudari cikin ra'at cikin kuma an-nahl ya zama to fi'ili madi ita ko qira'a wa nufaddilu sun kace ita ma ana taujihinta da abinda Allah subhanahu wata'ala ba da labari a kansa inda ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kaga wani faddilu da faddalna duka wato an danganta an yi isnadin fi'ilin zuwa ga Allah sai dai cikin bakara fi'ili madhi ne cikin kuma ar-ra'd fi'ili mudari'i ne nan yufidu at-tajaddud wa takrar yana nuna Allah subhanahu wata'ala yake yin wannan ina fata an fahimta yawwa to abin da ya kamata mu fahimta a nan shine cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna akwai Allah kuma akwai irada ta Allah don na Allah ya nuna maka ga tsiro iri ɗaya ga abin shuka iri ɗaya ga ƙasa iri ɗaya mala abdullahi kuma ruwan da aka sha da shi iri ɗaya kuma wani ya fi wani daɗin ɗanɗano ya nuna kenan akwai mi akwai irada ta Allah tunda hankali in hankalin ɗan adam na ni zai basuwa sai ya bada su zaman tomi iri guda to shi yasa Allah ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din bil ukul fil ukul amma da yake kafirai addini bai sha musu kai ba zaka ga irin waɗannan abubuwan suna bijire ma Allah suna danganta su zuwa ga naciyar sai su nuna naciyarta ita naciyar ina ta iya tasiri ba in babu izinin Allah naciyar din banza ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan ya kamata wato ɗalibin ilimi ya fahimce shi yawwa to kafin mu je aya ta gaba ko da yake aya ta gaba gatan wa in ta'jabu fa ajabun qawluhum ko yawwa to wannan aya za ku iske wasu qurra sun karanta da tambaya an gani ko a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ko ba haka ba waɗansu daga cikin ƙura sun karanta da tambaya guda biyu to idan muka duba imamu nafi da imamu kisa'i da imamu yaqub su sun karanta da tambaya ta farko ta biyu kuma babu tambaya kenan inna lafi khalqin jadid shi kuma imamu ibn amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far sun karanta na farko bil ikhbar ma'ana babu tambaya an gane ko wal istifham fi thani suka yi tambaya a cikin na biyu ban sani ko mun fahimta ba kenan idza kunna turaban sannan kuma sauran qurra sun karanta bil istifham da tambaya shine cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid to ana abin nake son mu gane don saboda wajen karanta wannan musamman akwai abin da ake kira al-idkhal akwai at-tashil wanda abu ne wanda shi ya shafi tawjihi na ilmul qira'at akan al-ada to wanda bai da tasiri game da ma'ana amma dai abin da yake son nan mu kawo shine cewa waɗansu qurra sun karanta da tambaya guda biyu a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid wasu kuma na farko sun karanta da tambaya idza kunna turaban eh a idza kunna turaban na biyu kuma inna lafi khalqin jadid wasu kuma a'a na farko sun karanta idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid sai ya nuna maka cewa qira'ar da ta karanta da tambaya biyu tana nuna maka wanda bata kawo tambaya ta farko ba da wanda bata kawo tambaya a wuri na biyu ba duk akwai tambayar da za a kaddara a wannan wurin shi yasa yana daga cikin dilalatul iqtida malam abdullahi malam abdullahi dilalatul iqtida bai ruwan kalin karanan ga idan an kaga wuri bai fassaruwa dole sai an koma ko a kaddara abinda za a kaddara ko ko kalma a sarrafa ta yadda ma'anar za ta tahiya muna ganewa ko yanzu kaga kamar inda Allah subhanahu wata'ala wasu na nuna annabi Ibrahim ya taɓa yin shirka saboda falamma ra'al shamsa bazigatan qala hadha rabbi ko hadha akbar musali kun fahimta ba to falamma janna alaihi lilu ra'aka kaman qala hadha rabbi falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi sai ce hadha akbar bai ce hadhihi ba sun ka ce nazara ila al-khabar domin khabar muzakkar ne kuma ita kanta shams mu'addas ne lafzi ghairu haqiqi to sai malamai suke cewa in ka duba shinkiti yake cewa wannan magana ta cewa ibrahima ya taba shirka kuskure da sun ka ce kamar da yace fa nazaratun fil nujum fa qala inni saqim sun ka ce sai da ya dibi taurari sannan yace bai da lafiya kenan kamar yana dibin taurari wannan do hayaniya ce shi yayi musu wannan ne don shi tsira da aqida shi kai ya ji wajen da suke yin shirka sannan kuma nan da yace hadha rabbi in kana son ka tsira kamar yanzu waɗannan kirawoyin arama wanda bai kawo tambaya a wuri na farko ba da wanda bai kawo tambaya ba a wuri na biyu ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai ya zamanto za a mi za a kaddara tambaya za a yi mi za a kaddara tambaya a rama falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala a haza rabbi falamma ra'a alqamara bazigan qala a haza rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala a haza rabbi kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ce am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun kafirai sun riki abin bauta daga ƙasa sai ce mi alhamdulillah hum yunshirun ya hum yunshiruna ha yunshirun eh suna mi eh tayarwa ko eh ban ba eh suke tayar da su to yanzu gumaka suna tayar da su alhamdulahi sai ka kaddara hadin su listifham am ittakhadhu alihatan min al-ard ahum yunshiru sun da tayar da matattu kenan ahum yunshirun al-mauta ba'da al-maut ko ba'da mautihi to kaga wannan qira'a ta baka cewa ana iya shahi hamzatul istifham qarara dan saboda eh alqur'anin ci abba والله تعالى أعلم kinan wannan yana da muhimmanci ka gane akwai abin da ake shafewa wanda kuma ibrahim rufaida na kasar libya ya yi magister kinsa a jami'atul azhar abin nan akan alhafu في أساليب اللغة العربية سننكم إمام السيوطي أتشن الإيجاز والإطناب ياكاو نوئي نا واتو الحفظ مغاني هو أبو نكر شيء لذا مكاو أكاكشن ونا آية munka ce wasu sun karanta da tambaya guda biyu wasu kuma sun karanta na farko da tambaya na biyu babu tambaya wasu kuma sun karanta na biyu da tambaya na biyu na farko da tambaya na biyu babu tambaya na biyu kuma na farko babu tambaya na biyu da tambaya shine aksi kenan yadda tsarin yake ko ba haka ba to wannan akwai wata ka'ida ta balaga da take karkashin wannan bari mu kawo ta shine sun ka ce al-murakkabu ita ce jumla ko khabaran kana au insha'an kenan ta zamanto jumla ce khabariya ta bada labari ko jumla ce insha'iya wadda ba ta bada labari ba yulqa liwahidin min thalathati aghrad ko ba ka dan bane ana kawo shi asalin yulqa jehawa ne amma ana kawo jumla insha'iya ko khabariya sun kace saboda aghrad manufofi guda uku imma lil ifada don saboda fa'ida na ana nufin a sanar da kai abin da baka sani ba wa in mali lazimi ha ko ko lazimin fa'ida ka san abin amma ana son a kawo wani abu da fa'ida ta lazimce shi tana tare da shi wa in mali siwa huma ko ko waninsu an gane ko yawwa to waɗannan kuma li siwa huma suna da yawa shi ne sun kace kenan ma siwa lazimi ha kuma abubuwa ne masu yawa shi yasa bai kawo su ba huwa ta'bir an shu'urin ladal mutakallim kenan mai magana ya faɗi wani abu da yake ji min ghadabin na hushi au tawbihin ko zargi au taqri'in ko kausasa magana au ijabin ko ko mamakin sa game da abu au istirhamin ko kuma nuna tausayi au farhin ko nuna farin ciki au huznin ko bakin ciki au tahassurin ko nadama au shamatatin ko nuna jin daɗin musiba ta faɗa ba maki masu yawa kuma kenan sun ka ce to idan mun ka ɗauki wannan fahadihi sittatu ahwalin lil murakkab kenan jumla sai ta zamanto tana da hali guda shidda tunda dibo jumla ko ta zamanto khabariya ko insha'iyya sun zan nawa biyu to kowace dalilin kawo ta in ma lil ifadati wa in ma lil lazimiha wa in ma lisiwahuma abu nau kenan a a agrab a a wadda jumla ce khabariya wadda jumla ce insha'iya su suna nan to dan me ake kawo su lil ifada lil lazimiha lisiwahuma kina abu nawa uku to cikin biyu ko ce an kabata uku sun zan nawa shidda kenan don mu gane karatun da kyau mun gane ko to misali yanzu bari mu zo zuwa ga khabarun lil ifada jumla khabariya lil ifada a kawo jumla khabariya dan fa'idantarwa a sanar da kai abinda baka sani ba kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qala laqad alimtu ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard ko ba haka ba qira'a take sa'i laqad alimtu ba laqad alimta ba to dan kaga annabi Musa yana ce ma Fir'auna ni na sani ba wanda ya saukar da wannan sai Allah ubangijin sammai da kastai an gane ko yawa kenan yana nuna wa Fir'auna annahu laysa mashuran shi ba sihiri akai masa ba wa gharaduhu abinda yasa ya kawo wannan labari sun kace ifadatu fir'auna bi i'tiqadihi ya sanar da fir'auna shi annabi Musa abinda yayi yayi imani da shi nan kaga al-khabaru lil ifada don ya sanar da fir'auna tun da fir'auna bai san hakika da abin da a cikin zuciya annabi Musa ba mun gane ko sai al-khabaru li lazimil fa'ida intabe ana iya kawo khabar li lazimil fa'ida abinda ake nufi da lazimil fa'ida shine abinda ya lazimci fa'ida ma'ana ba shine fa'idar ba ita fa'idar akwai ta tabbata amma wani abu da wanda ya lazimce ta mun gane ko shi kuma idan ake samun misali cikin ilmul qira'at sun kace kamar wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qalu a innaka la anta yusuf ko qala ana yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alaina idan muka duba qurra guda goma da muke da su cikin qira'atul mutawatira imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu ja'far al-madani sun karanta qalu innaka la anta yusuf to nan ne innaka lalle tabbat kai ne annabi yusuf ka babu babu alhamza to kaga wannan khabar da suke sun ka kawo sun ka ce li ifadati yusufa bi ilmihim suna sun zurar da annabi yusufa da sanin su bi annabi yusuf shine yusuf to ai shi yusufa yayi sanin shine yusuf ko ba karan bane innaka la anta ba tambaya ba waccan qira'ata a innaka la anta yusuf tambaya ce amma qira'ata ibnu kasir da abu ja'far sun ce innaka la anta yusuf kai ne yusuf to ya za ka ba mutum labarin kanshi bai yiwuwa sai zama tona abin da ake nuhi lazimul fa'ida an gane ko ma'ana nan tabbatarwa ko kuma mi mamaki ba sai ko na fahimta ba don mamaki sun ka kawo ga labari ba don saboda mi ba ba don saboda annabi yusufa shi bai san shi wani ne shi ba to sannan kuma jumla khabariya lisiwa huma kamar ta zo ba dan fa'ida ba ba dan lazimul fa'ida ba tunda nan jumla khabariya ce muke zance to shine sun ka kawo qira'a laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard qira'ata jamhur banda kisa'i to kidan abinda abinda ya sa wa gharadu Musa alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa muslim ala hadhihi al qira'a tawbihu fir'auna ko ba ka dan bane sun ka ce shine don ya zargi fir'auna lal ifada ba dan ya ba ya sanar da fir'auna wani abu wanda fir'auna bai sani ba wala lazimi hako ko lazimul fa'ida a anan shine wato dan ya zargi fir'auna yace laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard ba yana so ya ba fir'auna labari bane tunda ayoyin ai fir'auna ya gane su ya san da su an gane ko yawwa to lazimul fa'ida nan ba kuma lazimul fa'ida bane tunda shi annabi Musa ya sani ballantana a ce lazimul fa'ida ne a ana nufin mi zargin fir'auna na ka san wannan abin ba wanda ya saukar da shi sai Allah amma bijirewa ne kake yi kaga tawbiq ne sai mu zo zuwa kashi na biyu na jumla shike jumla insha'iyya ita ma jumla insha'iyya ta ati lil ifada wa ta ati lil lazimul fa'ida wa ta ati lima siwahuma to misalin ta lil ifada kamar ta sanar da kai abin da baka sani ba kuma inda Allah subhanahu wataala ce inda fir'auna ke bada labari faj'alna موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى an karanta ta la nukhlifhu nahnu wala anta makanin suwa sannan algharad sun ka ce al-ifada bi darurati iltizam bil iltizam tam bil nawaid kidan dalilin da yasa an ka kawo wannan daruratul iltizam dan alazimta at-tam domin da an ka ce la nukhlifhu hani ne la nukhlifhu hani ne kada musaba ba sani ko mun fahimta ba to da an ka ce kada mu saba an gane ko wanga kamar hani ne an kai ko to shi kuma hani yana cikin yana cikin insha annahu min min siyaghil insha amma kuma me yasa an kai wannan hani dan saboda ana nuna alil wato bi darurati iltizam tam bil maw'id ana son kowa ya zamci mau'idi ba hanin ake abin nan wato da a sanar da kowa ya kamata ya kiyaye lokaci shi yasa an ka kawo shi sannan ana kawo insha li lazimil fa'ida lazimil fa'ida mun ka ce abinda mutum ya riga ya san shi ya tabbata to kinan yana buƙatar mi wani abu ne bayan shi kamar da annabi Yusuf ya ce hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun kaga nan al istifham tambaya ce musu kuna laisa ala haqiqatihi ba yana tambayar su bane sun sani ko ba sani ba sun sa ai abin da suka aikata walakin li qasdi i'lamihim bi annahu arafahu ina so yura musu ya san su sun san shi sai abu na uku insha'ul lima siwahuma kina ana iya kawo insha ba dan fa'ida ba ba dan lazimul fa'ida ba kamar wannan aya da muka karanta cikin suratu wato abin nan الرعد أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد كان قرأت بالاستفهام أقول قراءة سنك كرنتا لا الاستفهام من كاوس كوبا هكذا وليس المراد الجواب على السؤال ما وي أنا صنبا أبادا واتو أمسى أكن تنبيت ولكن التعجب أو الإنكار سني وانا نادن صبر سيما باكي كو سيمسو sun ka ce wai a idza kunna turaban wai a inna la fi khalqin jadid kai ka ji ba wata wai to ga ga ai tambaya ta ba don amsa suke nema a ba su ba muna gariya ko to yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan yawwa to mun kawo cewa imamu nafi da imamu kisa'i da imamu yaqub su sun ka karanta da tambaya abin nan a cikin na farko sannan kuma ta biyu bus kawo hamzatul istifhari ba kenan inna lafi khalqin jadid sun ka karanta imamu ibnu amir da abu ja'far su sun ka karanta da al ikhbar fil awwal kenan idza kunna turaban na biyu kuma sai sun ka kawo istifham a inna shi ko sauran qurra sun ka karanta da istifham a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid kaga kowace qira'a akwai abin da take dauke da shi to yan ka karanta da istifham ne sai ya zamanto wanda an ka karanta da istifham guda biyu kenan duka insha'i nan ya hita daga cikin asalin shi wanda sun karanta da istifhami ta farko sai zamanto wanda auju na balaga cikin na farkon yake wanda ya karanta da na biyu sai zamanto cikin mi cikin na biyu yake wallahu ta'ala a'lam to ayat da zamu dauka ta gaba a cikin suratu wato ar-ra'd wato ita ce aya ta sha shida wajen taujihul qira'at aya ta sha shida da ta sha bakwai Allah ya ce ka ce da su qul man rabbus samawati wal ard wane ne ubangijin sammai da kasai sai ce mi qulillahu ka ce Allah ne dan babu wata amsa in ba wannan ba ko ba ka ran bane yasa duk da kafirai sun yarda tauhid ar-rububiyya to qul afattakhasum min dunihi awliya'a yanzu ka ce da su kun karki waɗansu waliyai majibinta lamari waɗanda ba Allah ba kuma bayan Ubangiji la yamliku da li anfusihim naf'an wala darra ba sa iya wato mallaka ma kansu ko ba su mallaki ba naf'an wani amfani su jawo wani amfani wala darran ko mi ko tun kuɗe ta cuta mun gane ko cikin Qur'ani wani lokaci a gabatar da an-naf'u akan ad-durr wani lokaci a gabatar da ad-durr akan naf'a suna kawo maganganu amma dai a gurguje inda an ka gabatar da annafu saboda shi ne abinda ɗan adam ya yi yake so sai aka gabatar da abin da kake so sannan aka abin da baka so inda aka gabatar da ad-durru akan an-naf'u an gabatar da abin da baka so sannan aka gabatar da an ka kawo abin da wato kake so kenan kaga an hada duka abubuwan guda biyu wasu malamai in ka diba cikin kamar at-ta'birul qur'ani da sauran littafai wani lokaci kuma suna kawo waɗansu aujuhu na balaga inda an ka kawo naf'u da dur an gane ko sai ka iske sun kawo wasu aujuhu waɗanda ba wannan ba ƙari wannan na ɗan baka ɗan misali na to sai Allah ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir shin makahu da wanda yake gani suna zama ɗai kaga hankali ai bayar da su zaman to ɗai ko to kaga kiyasi ya shigo kenan shi yasa malamai suka ce ana yin kiyasan abubuwan da suke da kamanceceniya a ce to iri ɗaya ne ban sani ko mun fahimta ba waɗanda ba ɗaya ba kuma an rarrabe su na al'ama ana nufin mai imani kenan wal basiru da kuma a'ama kafiri al basiru kuma mumini ko kuma ka dauke shi yana iya dauka kuma har da al'ama tunda da mai ido da wanda ba su da ido ai ba dai bane ko ta fuskar gani to sai Allah ce am hal tastawi dhulumatu wan nur sannan kuma haske da duhu suna iya zama dai alaran ma ba za su zama dai ba ko imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf su kuma sun karanta kul abin nan kul hal yastawil abin nan hal yastawil a'ma wal basir ko yawwa kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur ko am hal yastawi dhulumatu wan nur an gane ko yawa hal yastawi dhulumatu wan nur nan ne dama iskalin yake tunda al a'ma dama mufrad ne hal tastawi dhulumatu wan nur su sun karanta hal yastawi dhulumatu wan nur to adh-dhulumat mulhaq ne bi jam'u muannath salim an gane ko kenan ta'rifuhu majazi ne laysa bi haqiqi shi yasa sai an kace am hal yastawi dhulumatu wan nur an kai tafkirin fi'ili kenan da duhu da dufai da haske suna zama dai kaga ba su zama daya ko am ja'alu lillahi shuraka'a am tambaya ce sai ta zamanto istifhamiyya ce istifhamu kuma sai zamanto lil inkar an gane ko ko ta zamanto am lil idrabi an gane ko idrab kuma sai zamanto lil intiqal min mas'alatin ila mas'ala ko min khabar ila khabar am ja'alu lillahi shuraka'a shin ko sun sanya ma Allah shuraka'a ababen tarayya khalaqu ka khalqihi wadanda sun kai halitta irin ta Allah fatashabaha al-khalqu alaihim sai halittun sun ka shige musu cikin juna a'a duk wannan bai kasance ba tunda ababen da sun suka bauta masu da kansu sun yarda musu halicci komi ba ko ba ka dan bari wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah sun yarda kenan guba kansu musu halicci komai ba sai dai shirka ce suke yi da su sun dauke su wasa'iq walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa to Allah ce qulillahu khaliqu kulli shay kace Allah subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin komai wa huwa al-wahidu al-qahhar Allah shi ne alwahid alramma makaɗaici alƙahar kuma mi marin jayi shi za ce ta mubalaga fa'al ba a ce ƙahirun ba a nan bayan mun yi taujihin ƙira'at an gane ko kenan yanzu abin da ya kamata mu gane shi ne abu guda a nan akwai matsaloli na balaga guda biyu da ya kamata mu ɗauka alramma matsaloli na balaga da ya ce abdulmatu gine abdulmat ta auhara samun sabari a yi bayani mujiya ka ji abin da ya ce alarma ka ce mi zulma ni abdulma to zulmat to ma'adalla to nan cikin annuruha to me yasa duk cikin qur'ani ba a kawo jami'in haske ba ai jami'in haske anwa eh hasakuna ko ko hasaki ko haskayi shi dai ba haushe bai shi ma dai ba haushe haske na yake cewa sai dai ce haske mai yawa ko haske daban-daban ko yawa to ala ayyati hal anan malaman balaga suke cewa nan na farko an yi isti'ara ta zulmatu wal nur ba su ne ake nufi ba. ana nufin shari'a da bata muna gane ku shari'a da bata to amma mu maido hankalin mu nan in ka diba cikin littafan tafsiri daban-daban ko cikin tafsirin sa'adi in ka diba cikin farkon suratul an'am ya kawo wannan shi kalima ta nur abinda yasa ake kawo ta mufrad hanyar gaskiya nawa ce hanyar bataha suna da yawa to shi yasa shi duhu dama da shi da bata duk abu gudana sai an kasa shi zulumat shi kuma hanyar gaskiya guda ce sai aka kawo shi an-nur mufrad ba sai ko mun fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala nawa ne guda ne tauhidi kina annur shaidannu da ababen da ake bauta ba suna da yawa kinan ishara ce ba mana da Allah shi ne haske ba mai hattara to sannan kuma abu abu na biyu na balaga da za mu fitar karkashin wannan aya kafin mu je aya ta karshe da za mu ɗauka a wannan karatu shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa al-wahidul qahhar menene al-wahid makadaici al-qahhar kuma marin jayi malamai suke cewa suna Allah al-wahid ana muqarna shi da al-qahhar a cikin al-qur'ani za ganin yana yawan zuwa tare da shi kamar na cikin suratul suratul ra'ad da kuma cikin suratul ghafir liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar da kuma cikin suratul ibrahim ko ba haka ba ah yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar to me yasa wannan sai malamai suke cewa kaga nan munasabar sunayen ma da aya saboda ana son a nuna an yi shirka da Allah shi kuma Allah shi kadai ne shi yasa waɗannan abubuwan da ake hada Allah da su suraka din nan abin da ya dace a kawo sai an ka fara da al-wahid dan ayi raddi akan shuraka al-qahhar kuma dan a nuna maka cewa shi yake tafiyar da komai waɗannan abubuwan la yamliku li anfusihim naf'an wala darra an munasaba su kenan to akwai kuma wani abu guda alarma wahidu da kahara gashi cikin ra'adi gashi cikin abin nan ibrahim da kuma gafiya to me sirrin muqarana din su tunda yanzu mun samu munasaba aya da da farkon sunayen mun samu munasaba su da farkon aya ko da abin da ke da alaka da aya tunda wani lokacin suna da alaka da ayar da ta gabata da ma ayar da za ta zo to bayan wannan kuma sai a san meye sirrin munasabar su alwahidu me yake nunawa alqaharuha marin jayi to meye sirrin hada su saboda malamai a gurguji don in mu sha wahala suke nuna cewa duk wanda ka ji an ce yarin jaya in ba Allah bane to rinjaye shi tare da tawlici duk wani mai mulki a duniya duk wani mutum wanda kan ji an ce muguna ko ya kai wani mataki ko wani abu to linjaya ce tare da to suke shi yasa ka ganin turawa kullu suna ta yin union union union european united states kaga united states laize ta zuni sun haɗu union african jami'atul duwalil arabiyya union soviet saboda kai kadai baka kai gayya muna ganewa ba haushe da karin magana kowa an mutum mutane ashi to shi Allah ba haka nan bane shi kadai ne wahir kuma shine alqahar bai bukatar taimakon kowa kuma ya rinjaye kowa da kowa shine sirrin hada su amma kai kai kadai duk wanda aka ce maka kai wani abu da yanzu ka kamar yanzu misali wani shugaban kasa ne ake ganin ya haiku wani shugaban kasa fawa a duniya na rasha dawa kuma da na amerika to amma ai akwai katta a duniya waɗanda inda za a bar su da su kowanne in ya shaƙi ɗaya daga cikin su shi na mutuwa bai motsa ba kaga ƙarfin su ai ashe sai tare da wani su ko ba karan bane yawwa musamman ma Donald Trump dan shi Putin an karace da akwai wayar ko ka rike shi ka samu ya iya jido ya iya tahalta amma Donald Trump bai iya komi ba Ingilishi na iya ya samu makamman Amerika an sa sun tsari shi ko ba haka ba shi yasa da Allah ya halakar da adawa a cikin suratul samudawa gari ko a cikin suratul shams sai ce karshen ta wala ya khafu uqbaha Allah bai jin tsoro abin da zai biyo baya amma duk wanda ba Allah ba shi da jin tsoro abin da zai biyo baya to mu je aya ta karshe saboda lokaci ya tafi Allah ce an zala min sama'i ma'an Allah ne saukar da ruwa daga sama mala abdullahi wanga adilla ne daga cikin adilla na Allah shi kadai ne kuma wurin jayi ne don shi na aikata abin da ya gada ba kuma wannan ruwa shine khaliqu kulli shay'in ruwan ma da ya sauko da su shi kuwa ya halice su shi to wani lokaci Allah ce ya kafi ili mubari wa yunzilu min sama'i min jibalin fiha min bardin ko kenan wani lokaci fi'ili mudari yake kawo wajen saukar da ruwa wani lokaci kuma aka fi'ili mazi to me hikimar shi anzala kamar nan an yi an ƙari ruwan da an saukar da su an ƙari yunzilu an gane ko yana saukarwa ana nuna maka fil hali wal istiqbal a yanzu da komi gaba don ya shafi mi al azmi na salasa anzala fi'ili mazi ne duk ruwan da an ka sauka a ramawa ya saukar da su fi'ili mazi ya ƙare nashi aiki mudari'i kuma yufidul hali wal istiqbal da waɗanda ake yi yanzu da waɗanda za a yi gabawa zai yi su Allah bature na Faransa da na Ingila sai sun kace in an ka kawo fi'ilin ruwa le verbe pleuvoir sun kace shi na daga cikin verbe impersonnel impersonnel wanda bai da wanda ya aikata sai su ce il plaît Allah ramma il plaît ko il plaît wai ana ruwa ko ba ka nan bane to en personnel da da english su ce it's rain it's rain ana ruwa to in sun ce en personnel suna nufin ana nufin ba a sama dan adam su Allah aka nushi to ya fada problem amma in sun ce a il play ko it's rain ana ruwa amma suna nufin na cirta ga ruwa ba Allah ba to wannan kahirci na karara dan Allah naga sabkar da ruwa mun gane ko sai ai hatara wajen babu en personnel kin dan kahirci shi nan ana ɓoyewa ana son a ɓoye shi muku duk inda muka gani za ku rushe muka yi an zala min sama'i ma'an qala abdullahi Allah ya saukar da ruwa daga sama a shekarar da ta gabata da muka je zandar an yi muhadara kan ilmul maqasid wa alaqatuhu bil ma'i to sai ka dauko alma kai dirasal mawdu'iyya a cikin alqur'ani in ka ga dama ka hada da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifofin ruwa dalilan saukar da ruwa mutum bayani kan wannan fasalat audiyatun bi qadriha sai kowane ruwahi jam'i ne na alwaji fasalat sai sun ka gudana ba ruwahin ne ga gudana ba ruwan ruwahi ne ga gudana bi qadriha kowane gurgudun shi daidai girman ruwahi daidai girman mi ruwansa daidai ruwa daidai tsaki inji malam bahaushe inda ruwanka an ka ce musu ishe ka wanka ba sai kai sai kai alwala fahtamala sailu zabadar rabia kaga astailu godabi na ruwa sai ya ɗauki zabadan kumfa rabiyan asalin shi mala abdullahi rabiwan ne sai an kace rabiyan sai ya ɗauki zabadan kumfa rabiyan asalin shi rabiwan ne domin daga rabayar buni idan na ba idan abu ya haɓaka rabiyan mai haɓaka eh ba sunan rabiya na ba sunan wata mace mala abdullahi kawai ne zai ce ya ji sunan uwa ta ko mata ta yi cikin ƙur'ani malam ya ce rabia ka san lokacin da ana rikicin rda da sawaba nijar duk nijar ba a taɓa siyasa mai hatsari ba irin rikicin siyasar sawaba da rda don saboda in kana dan in kana dan sawa ba kashe ka ba wani abu ne don an kashe ka an kashe banza jinin ka ya halatta kuma yan sawa ba an yi kisa an yi dauri an yi komi balantana ga siyasa ta karya wadda da an ga mutum an ka bashi tsoro ko an ka bashi ɗan kuɗi sai hijuya can waɗancan baka isa yin su ala ayyati hal qissa bil munasaba su yan sawa ba sun ka ce to ita yar da adat turai na ta hito giwa giwa dama fartin france na ita a Cote d'Ivoire da sauran inda an kai da Faransa giwa giwa RDA su yan sawaba sun kace ita RDA kahirci ta da ina ta hito da France su kuma sawaba sun kace ai su sawaba Allah bayar da su da akwai cikin Qur'ani arama ina da Allah ya yarda su cikin Qur'ani sawaban wannan da sa'un na alarma sawaban min indillah da sa'un ina da Allah Allah ya faɗi su alarma hukumi magana ba yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man abina lahu ar-rahman to kaji sun kace cikin qur'ani akwai ta in sun ka zo wannan wuri ma sai sun daddaga wa kala sawaba kaji Allah ya wadi su cikin Qur'ani shi yasa siyasa akwai hatsari gari ta kwarai da gaske mun gane ko yawwa to sai yace fahtamal as-sayl zabad rabiya sai Allah ce wa mimma yuqiduna alaihi finna imamu hafs wanda rawi ne na asim da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa mimma yuqiduna abinda suke hasawa daga auka da yuƙidu iƙada wato hasawa kenan ko cinnawa sauran kuma sun karanta wa mimma tuqiduna alaihi finna an gane ko sauran qurra da bamu kawo su ba sai zaman to kenan ita qira'a ta wa mimma yuqiduna alaihi finnari an ka ce ta zo da islubul ghaib shi ma akwai irin shi a ayar da ta gabace ta inda Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi ba ce am ja'altum ba to wa mimma yuqiduna alayhi abinda suke hasawa ita ko qira'atul khitab da an kace wa mimma tuqiduna alayhi fi nar an kace za a yi taujihin ta zamiri da yazo qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhastum ba a ce qul afattakhadhu ba kowace tana daga cikin abin da yake gaskata shi alkur'ani to daga cikin abin da suke hasawa a cikin wuta finnari a cikin wuta wadda sun kace to yuki nuna suna hasa shi finnari a cikin wuta mala abdullahi abinda a cikin wuta kuma ana hasa mai wuta wuta kuma a kunna mata wuta ana ramma yuki nuna sun hasa finnari a cikin wuta ana hasa wuta cikin wuta wasu malamai suka ce wa mimma yuqiduna fi nari wa mimma yuqiduna alaihi fi nari asalin shi wa mimma yuqiduna alaihi sabitan fi nari ya tabbaci a cikin wuta wadansu malamai kuma in ka diba cikin abdurrul masun fi ulumil kitab al maknun na astamin al halabi shi bai da wannan ba yace wa mimma yuqiduna alaihi fi nari kenan abin suna jefa shi ne a cikin wuta dan ya kuna ba sani kun fahimta ba yawwa kuma wuta duk wanda ya zo ya iske masu kira suna da abin zugawa wutan nan suna ƙara suna ƙara hasata shine abin da ake nufi to ibtigha a hilyatin in sun hasa a cikin wuta don neman mi don neman kawa aw mata'in ko ko neman mi mata abin jin daɗi ita wuta jin daɗi ta wasu na ganin duk wuta sharri ta wuta ba sharri ba ce mahadar don inda babu wuta ana ramba da baka cin tuwo hatta da ƙere-ƙere da aka yi na zamani da wuta ake yin shi da walda ko su dai ko su dir waɗannan abubuwa da biya ke su da wuta ita wuta ba sharri ba ce zalla haka ruwa su ma ba alkhairi ba ne zalla tun da akwai inundation ambaliya ko sannan in kan nutsa cikin ruwa kana iya mutuwa ko ba karan bane على أي حال وإما يوقدون عليه في النار أو ابتغاء حلية أو متاع ita wuta ana jin daɗi da ita ita ma alaran musamman kasashen da akwai zahi sai da shofashi zamanin sanyi kuma muku a samu garoshi ko mu ce kyankyastai ko a hasa wuta ta ji Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwi eh da ko dan qur'ani na san dai sai yaran wanka eh to tana kan abin jin daɗi to misluhu kenan wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha ahiyatin aw mata'in an gane ko to zabadun misluhu shi ma shina yin kumfa irin yadda ruwa shike kumfa yadda ake samun kumfa cikin ruwa in sun taso sun ɗebo karan karmami haka ne kuma idan aka ɗora abu cikin wuta zinari ko wani azurfa za ka ga idan tana narkewa samanta za a samun wato dauɗa-dauɗan nan da wadda ba ta da kyau ta yi sama tana kumfa mun gane ko tashbihi na an kai an sifanta kunhar ruwa da kunhar mi da zinariya to Allah ce in ka kalli waɗanda misalai guda biyu da an kai su ma akwai abin da za a buga musu misali da shi kazalika yadribu Allahu al-haqq wal batil kama haka na Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya fa amma zabadu shi kunhon nan shi da shi da ya wakilci ƙarya fa yadhhabu jufa'an sai shi ta hakan ga sakewa wai a banza in ji malam bahaushe wa amma ma yanfa'un nas sai mi fa yamkusu fil ard abin da yake amfani mutane sai ya tabbata a ƙasa kazalika yadribu Allahu al-amsal kama haka ne Allah yake buga misalai ba misali guda ba kamar yadda mun muka wanga misali haka ne ake ga musulmi sai ka dauki al-amsal kai ad-dirasa al-mawdu'iyya wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun al-amsal fi al-Qur'an al-Karim anwa'uha yani bi'tibarat mukhtalifa an gane ko sannan kuma da mawadi'uha da kuma al-asraruha al-balaghiyya wadanda cikin ilmu tashbih kana iya samu su da aghraduha mun gane wannan ko to mu aje wannan arama nan shi misali ana rama mai ruwan karin karin ana iya hitar da matsala ta yi dubu karkashin shi ka gane da kuma gane ba yanzu ba wani an ba da misali ba to in malamai sun ka zo wajen fitar da matsaloli ba wai tsaya za a yi kawai a ce kunhwa ba kunhwan ruwa kunhwan zinari da azurwa shi kenan sai a tashi a wace ba haka aka nuhi ba da Allah ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil al-haqqa duk abin da yake gaskiya abubuwan da suke gaskiya suna da yawa abin da ke ƙarya yana da yawa to nan sai ka kawo su sai ka aza su da mai kasuwanci da mai cin amana ɗan fuwan naye kun ba shi a sama ba ɗan fuwan naye in ya fara harka sai za ka gan shi mutum ne mai mai jin daɗi amma a ƙarshe da gidan kasu zai ƙari da gudu shi bar iyali ne shi bar ƙasarsu ana da ɗatai shi mutu can inda ba a sani ba kaga fa amma zabadu fa ya zabu a kaga ɗan fuwan naye yanzu ya koma zabadu a'a dauko alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko da duk wata ƙarya wadda an kai an ka jingina zuwa ga musulunci a farko ƙarya tana da magoya baya ana ba da kuɗi ana kaza ana kaza amma ƙarshe ina ra'a sai a faɗi dauko ɗalibin ilimi wanda ya tsaya nemi ilimi don ya amfani al'umma da wanda ya dan caccakuro ne dan caccakuro ne ya shiga neman duniya shi samu kuɗin addu'a da na dubarce dubarce kai da ka tsaya kai karatu mai kyau sai ka sha wahala shi ko ya zabu da an gan shi tele an gan shi gidan tv an gan shi internet bayan yan shekaru kaɗan kai ka ginu shi ko sai shi mi sai shi lalace ta banza ilimin ka na zai amfanin al'umma muna ganewa yawwa ba sai kuma na fahimta ba to haka ilimin alqur'ani da sunna lokacin da ka rike alqur'ani da sunna a farko sai kai hakuri amma a ƙarshe kai za ka yi nasara doki ɗaliban ilimi masu karatu da masu kallon internet waɗanda babu ransu da karatu ku kuna can ana dariya ku kuna karatu kuna muraja'a da exercise su ko suna suna kallon internet suna shan shayin su suna shan shisha suna jirar yan mutane cikin gito ko da aka zuwa karshen shekara sai ka ji wanga dizu de moyen shi ko wancan sai a ce mai trois fa amma zabadu fa yadhabu fa'a haka karuwa da mata aure karuwa yanzu yanzu ana sai mata gida na miliyoyi a kai ta dubai har da umara ta zuwa tare da shi gogon nata a ta yi aikin haji akwai kuɗi ko babu kaga an samu kuɗi a samu duniya a ci a more wanda ko tana nan gidan aure yalla mijin ta wata rana shi ba da dala ɗari shi ce ga abin da ya sauƙaƙa ta yi haƙuri ko da aka jima waccan ko ta aihidi ya shaguna ba su albarka in dai ba wani tsari na Allah ba ko ba ka nan bane tunda shege shi ba laifi gare ba ita ko wagga tana da sai ta samu ƴaƴa sai ka iske mahaddata alqur'ani manoma ƴan kasuwa sai su kai ta maka duk abin da aka yi duniya su yi mata kuma tana cikin mutuncin ta da darajarta ita ko waccan karshe karuwata dama ta ta yi ta bi duniya ta kare jikinta yanzu ya kai inda ba a so saboda dama jikin wani dan lokaci gare yanzu ta kare ta koma magajiya tana hada matasa kuma tana amsa na kamishu an kai inda ga wannan aikin ma shi ba an amshe mata yanzu ta koma sai da tuwo sai da tuwon ya kai ba a saye an san karuwa ta kaza mata an koma ta aza dan tebur an gane ko tana sai da yan gushiya da alarama da yan saba shi ma an kai inda jarin ya kari kuma babu ɗaya ko ko akwai ɗiyan su sun gudu sun taya su an gane ku ƙarshe da kuma babu kasuwanci sai ta ɗauko kwano ta shiga gari sadaka kaji a bata sadaka da Allah da annabi duk iskancin gar ta ƙare yi yi yanzu ta koma a bata da Allah fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a malami na gari mai amfanin al'umma sai ya sha wahala amma ƙarshe Allah zai ƙara mishi daraja da albarka wancan matuci mai amfani da alkur'ani ya haukata mutane ya yi tsibbace tsibbace waɗanda Allah haramta ƙarshen rayuwa ta duk abin da ya samu sai ga Allah ya barkata abin mai kuɗi wanda ya nemi dukiya sai ta halat ƙarshe sai ga Allah ya haɓaka mai ita cikin albarka wanda ya ci wacuwa da caca da mi da mi da mi ya nemi dukiya ƙarshe sai ga Allah ya ruguza wannan dukiya ba ta da albarka mai mulki mai adalci yayi hankuri ba sai ya tara ba amma dai in jama'a ta ta koshi ta zamana lahiya shi ma ya ji daɗi sai ga Allah ya ƙara mai daraja saboda abin da yake so wanda kuma yake azzalumi sai kai karshen rayuwa sai Allah ya wulakantar da shi don haka fa amma zabadu fa yazabu jufa a alaran ba wai ta tsaya ga misali guda bane in ka zamna in kana so in kana da wayo sai ka samu muharara 20 ko 30 cikin wanga wuri da amma duka wada musu ha saboda in ka kwadi gane rafi sai ka dauki fa amma zabadu fa yazabu jufa sai ka dauki tsarin bangaren tattalin arziki tsarin bangaren neman ilimi tsarin bangaren kaza kullu sai ka ci to jama'a yau zamu kawo wani misali yadda aqibatu shay'i take daga aƙiba za ka ɗauko shi kullum ka ɗauko aƙiba sai ka ɗauko mutanen da sun ka bi duniya wata karo wani kai sai tuwon misallai ba a ganewa kai ko karkashin ka zalika zai wallahu al-amsalin dan saboda ba wai kun wannan aka so hankalta ba a'a wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkutu fil ard Allah rama kajin da aka da hiddawa akwai ibn al-qayyim ibn mata bashar littafi al-amsal fil qur'an al-karim ko amsalul qur'an al-karim haka da aka hidda karatu gakkayar ra'ayi sai ka satare ka zama da kai baki abin da ka gani ka ce to kaji Allah ya ce ne ko ha ya tahi ka zalika durbullahu al-asala kana lam musali Allahu akbar ina ai sai an bada misalai waɗanda aka gani muna ji da kyau eh wannan muna kwatanta muku sura saboda ku gane hanyoyin da ake bi ana istinbati ayi qiyasi an gane ko ayi istikhrajul masail kakka zama kawai dundurum dundurum idan kauhe sai inda an ka jaka mun gane ko yawwa to ina ganin dai bari in bari haka nan saboda lokaci yayi halinsa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh